نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أن من سعادة المرء وفلاحه اشتغاله بصلاح حاله وتقويم سلوكه ومن أعظم ما يعين على ذلك أن يعاهد لسانه بما يصلحه فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته رواه الطبراني ومن أهم ما يجب على المسلم أن يداوم على رعاية لسانه وأفعاله حتى لا يقع في أعراض الناس والأعراض حرمتها عظيمة وهتكها كبيرة والنبي صلى الله عليه وسلم قرر ذلك في حجته الوداع فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام رواه مسلم أيها الناس الاستقالة في أعراض الناس أمره خطير ووزره جليل وأنه من أربى الربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق رواه أبو, رواه أبو داود وعند ابن ماجا والحاكم الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض المسلم حديث صحيح فيجب على كل مسلم أن يكف لسانه وأفعاله وألا يخوض في أعراض الخلق وأنه سبب الوقوع في في عذاب العقاب في أليم العقاب يوم القيامة فقد روى فقد روى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم رواه أبو داود عباد الله فقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته نبراسا يستضيئون منه في تعامل بعضهم بعضا توقيا بذلك مقت الله تعالى فقال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم وفي حديث عند أبي داود والبخاري في الأدب المؤمن مرآة أخيه والمؤمن أخو المؤمن يقف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه فانظروا رحمكم الله في هذا الأصل العظيم والأدب الجليل في تعامل المسلم مع أخيه المسلم الجالبة للمحبة والألفة فأين المسلمين اليوم من هذه الوصية هل أملنا بها أم ضيعناها كيف المسلمون اليوم اختلفوا وتفرقوا أحزابا وجمعيات كيف تشتتوا وتشققوا كيف تدابروا وتباغضوا أهكذا إسلامنا وإيماننا قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين فترى من يدعي الإسلام يطعن في عرض أخيه المسلم ويتتبع عورته ويذيعها بالفسق والهوى أو باسم الجمعيات السياسية الديمقراطية الخبيثة قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغت- لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا أوراتهم فإنه من اتبع أوراتهم يتبع الله عز وجل عورته ومن يتبع ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته رواه أبو داود وصححه الألباني أيها الإخوة الكرام أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بياك يا جماعة مسلمي أولا جماعة تامو يومنا أشرين دشدق وطن صفر هجرا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da shekara 1444 a kidayen miladiya yau 23 ga watan tara shekara ta 2022 babban sakon da ke cikin wannan khutuba tamu za ta yi magana akan tsara mutuncin musulmi da rashin yin giban musulmi ko tozarta alfarman musulmi ko cin mutuncin musulmi da ya maɗiɗi da shi da kuma ainihin fallasa shi bayan haka nan ya jama'a mu sani cewa yana daga cikin cin nasarar mutum da samun gamdakatar a duniya da lahira mutum ya shagaltu da yadda zai gyara rayuwarsa zai daidaita ɗabi'unsa kuma babban abin da zai taimaka ma bawa akan wannan shine bawa ya yi da gaske ya tarbiyyanci harsansa ya ɗora harshensa akan abin da zai gadar mishi da alkhairi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa tuba liman malaka lisanahu wato wata itaciya a gidan aljanna wanda yake ba kowane ɗan aljanna ma ke samunta ba sunanta tuba ko kuma gamdakatar da madalla da gidan aljanna ya tabbata ga bawan da ya mallaki harshensa ba harshen shi ya mallake shi ba shi ne Allah ya ce make shi ya mallaki harshensa yana sarrafa harshensa inda ya dace ba zai faɗi ba sai ya kirfa shin ya dace in faɗi ko bai dace ba idan zai faɗi gwargwadon ya ya kamata ya faɗi ya kamata ya ƙalƙalce ne sai ya kai ƙarshe ko ko ya ɗan faɗi kaɗan mai amfani sannan kuma a wani lokaci ya kamata in faɗi sannan suwa ya kamata in gaya ma wanda allah ya taimake shi ya mallaki harshensa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ce tsuba lahu gidan aljanna ta tabbata gare shi ya ci gaba da cewa wa wasi'ahu baituhu kuma gidansa ya yalwace shi akwai mazaje da zaka ga gidajen da Allah ya ba su bai yalwace su ba sai dai waje da dakali dakali da wuraren turba turba na fira nan ne ke wadatansu amma gidan shi bai wadace shi ba sai kaga mutum ba zai iya zama a gida ba ballantana ya zauna da iyalinsa ya ba da haƙƙin ɗeba kewa don yana daga cikin haƙƙin mataye a wuyan mazaje su zauna da su su ɗebe musu kewa in suna neman shawara su shawarce su in matan sun yi kuskure maza su yi musu faɗa su yi musu nasiha in sun gaba a daidai ba ƙila gidan mace sama da ɗaya ne su tsawatar ko yaran gidan a tsawatar to akwai mazajen da yake gidan shi bai ishe shi ba to manzon Allah ya yi addu'a ta alkhairi ya ce aljanna ta tabbata ga namijin da gidan shi ya ishe shi baya zaman dakali baya zaman fira wa baka ala khati'atihi kuma hakanan gidan aljanna ta tabbata ga mutumin da zai tuna da laifuffukansa da kwarakwaran da yake ma Allah sai ya fashe ma Allah kuka yana mai neman gafaran Allah da afuwansa wannan hadisi al-Imam tabarani ya rawaito daga babban sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama Thauban to yana daga cikin abin da yake wajibai na farko farko mutum ya dawwama akan tsara harshensa da tsara aikace aikacensa duk iya yadda zai biye bi ko da harshensa ko da hannunsa ko kafansa ko da gangan jikinsa ya tsare shi kada ya fada cikin mutuncin musulmi saboda gaskiyar magana ita ce mutuncin musulmi fa abu ne mai girma a wurin Allah keta wannan mutunci cikin manya-manyan zunubai yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wannan a lokacin da yake karkara sakon shi ga baki daya wata ukun shi na ƙarshe a wannan lokaci za ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galibi kusan yana karkare yana samari din abin da ya samu shekara ashirin da uku yana isarwa ne a cikin kwanaki ɗari na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama aikin da ya ke nan shi yasa akwai ma wani malami da ya rubuta wani littafi a kan kwanaki ɗari na ƙarshen rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda ya kawo inda manzan Allah ya naɗa saƙon addini ga baki ɗaya a cikin waɗannan kwanaki ɗari na ƙarshe to a cikin waɗannan kwanaki na ƙarshe manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tsawatar akan al'amarin mutunci a cikin hajjatul wada khutuban da yi na bankwana wacce wannan khutuba ta fi ƙima ta fi daraja fiye da ƙima na khutuban idi ko khutuban juma'a domin a wannan lokaci duniya ce ta taru a gaban shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mutanen yammaci da kudanci mutanen gabashi da arewaci duk sun taru a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gabatar da khutubobi a damammaki daban-daban daban wanda daga ƙarshe kuma ya ce to na ɗora muku duk wanda ya ji wannan saƙon nawa ya miƙe ya yaɗa wannan saƙon nawa salawatullahi wa salamu alaihi to a wannan khutuba ta hajjatul wada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rika gaya mu musulmi inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun jama'a ku fa sani cewa da jinananku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a kanku da haka haramun ne wani ya kutsa cikin dukiyan wani haramun ne wani ya kutsa cikin jinin wani hakanan kuma haramun ne wani ya kutsa cikin mutuncin wani ya jama'a mu fasani cewa fa sakin baki a cikin mutuncin mutane al'amarin shi fa mai hadari ne kwarai da gaske zunubin shi mai girma ne sannan yana daga cikin ma mafi ƙololuwan girman zunubin riba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min arbar riba yana daga cikin abin da ya fi riba girman haɗari a wurin Allah yace al-istiqala fi irdil muslimi bighairi haqq shine sakin baki a cikin mutuncin musulmi ba tare da wani haƙi ba to wannan yafi girman riba a wurin Allah subhanahu wataala riba kuwa ita ce wannan zunubin wanda Allah ya ce duk wanda yake yinta to ana shelanta mishi akwai yaƙi tsakankanin shi da Allah fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasulihi akwai yaƙi tsakankanin shi da Allah da manzo Allah da manzansa a gefe guda shi kuma mai mu'amala da riba yana gefe guda za a yi yaƙi kai a iya fahimtanka don Allah wata runduna ce za ta ci nasara wa inna jundana lahumul ghalibun rundunan Allah ita ce mai cin nasara riba ita ce zunubin nan wacce take saboda girmanta ne Allah ya gwama ta da kafirci a cikin suratul baqara ya gwama riba da kafirci saboda a nuna maka irin hadarin da riba take da shi cewa zunubin ta kadan ya rage ma ya kai zuwa ga kafirci to amma duk da haka sai gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kida ya cin mutuncin musulmi cewa ta fi girman zunubin riba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadithi al'imam abu dawud ya ruwato shi daga babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama sa'id bin zaid haka na a wani hadithi wanda al'imam ibn maja da al'imam hakim duk sun ruwaito manzan Allah ce an riba salafatin wa sab'una baban ya ce riba tana da ƙofofi guda saba'in ne da uku aisaruha ƙaraman zunubinta ƙaraman in ka ɗauki ƙaraman ciki cikin ƙofofin nan guda saba'in da uku ka ɗauki ƙaramar manzan Allah ce misali an yanki harrajul ummahu shi ne kamun mutum ya zake ma uwarsa mutum ya je ko dai ya auri uwarsa ya rika kwanciya da ita ko kuma kawai ya je ya samu uwarsa ya ce yanzu yana son ya zina da ita kaga girman zunubin zina ma ai mataki-mataki ne annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa mutum ya zina so goma ya fi sauƙin zunubi a wurin Allah fiye da ya zina da makwabciya zina a waje ya fi sauƙin zunubi zina a waje so goma ya fi sauƙin zunubi fiye da mutum ya zina a cikin makwabta to me kake jin wanda ya tsallake makwabta kuma tsinkayi uwarsa akwai makwabtakan da ya wuce tsakanin mutum da uwarsa saboda daga cikin ta ya fito to mutumin da ya je ya zina da uwarsa irin zunubin da kake hararo za a rubuta masa to ita ce kaman karaman zunubin riba karaman kenan to babban ya take babban ya take kenan kana iya cewa mafi karancin zunubin babban riba shine kaman mutum ya zina da uwarsa so 73 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka tsare mu daga wannan fitina to sai manzon Allah yake cewa wa inna arbar riba to zunubin kuma da yafi babban riban girma a wurin Allah shine ce irdul muslim shine kutsawa cikin mutuncin musulmi ba ta da wani haƙi ba da haka ya wajaba akan kowane musulmi ya tsara harshensa ya tsara aikace-aikacensa kar ya rika kutsawa cikin mutuncin mutane domin tabbas wannan zai gadar mishi da wata azaba uquba mai radadi a gaban Allah ranar tashin alkiyama sayyiduna Anas ya ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah ya bamu labari cewa lamma urija bi lokacin da aka yi mi'raji da ni Isra'i shine tafiya cikin dare mi'raji shine daga ƙasa a tafi sama shine hawa sama shine mi'raji manzon Allah ce lamma urijabi lokacin da aka tafi da ni sama cikin ababen da manzon Allah ya gani a sama ya ce marartu bi qaumin naga waɗansu mutane na shuɗe ta gare su lahum azfarun min nuhas suna da waɗansu miyagun ƙumbuna ƙumbuna na ƙarfi ƙumbuna na ƙarfi yakhmishuna biha wujuhahum suna kekkece fasakansu da ita wasudurahum suna kekkece kirazansu da ita qultu man haula iya jibril manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dubi mala'ika jibril yace ya mala'ika jibril waɗannan su wane ne kuma ake musu irin wannan bakan azaba haka mutum yana da kumbuna yana kekkece fuskansa yana kekkece kirjinsa shi da kansa a cikin wutan jahannama kuma su wane ne qala sai sai mala'ika jibril ke cewa haula alladhina yaquluna alhuman nas waɗannan su ne suke cin naman mutane masu giban mutane kenan wa ya ƙaru na fi a aradihim kuma suna kutsawa cikin mutuncin mutane ba abin da ya dame su zai yi amfani da daman da yake da ita ya shiga cikin mutuncin wanda ya ga dama wani ya amfani da daman shi na mulki ya shiga cikin mutuncin wanda ya ga dama wani ya amfani da daman shi na kamfen ya shiga cikin mutuncin wanda ya ga dama wani ma yana iya amfani da daman shi na malanta shiga cikin mutuncin wanda ya ga dama to ka sani cewa mutuncin jama'a hadari ne mutuncin jama'a hadari ne kuma ka lura duk wanda ke shiga cikin mutuncin mutane shi in aka yi mishi ɗaya cikin goma abin da ya ma wasu sai ka ga yana nuna jin zafin shi da alhininsa ashe ba daɗi to ya ku bayin Allah mu sani cewa fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya mana wata fitilla wacce take haskaka mana gurin mu'amala mu ya mu yadda za mu mu'amalanci junanmu ya sanya wannan fitilla ne saboda ya karkatar da mu daga fada cikin fushin Allah subhanahu wa ta'ala annabi ya ce ga ƙa'idan mu'amala ya koya ku ya ce lata hasadu kar ku ma junanku hasada ka ga Allah ya yi ma wata ni'ima ka riƙa jin zafi kana ganin ina ma da wannan ni'iman ta gushi ko da ni ban samu ba ko kuma ina ma da Allah ya ƙwace wancan ni'iman ni in samu duk sunansu hasada manzan Allah ce la ta hasadu kakwai majunanku hasada in kaga Allah ya ba wani wata falala to roƙi Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma ka yi mishi addu'a ta alkhairi a ya samu kaza ne Allah ya sanya albarka ka take zuciyanka ko tana gaya maka mishi hasada ka danne ta ka ce Allah ya sanya maka albarka a cikin wannan dukiya da ka samu Allah ya sanya albarka cikin wannan aiki da ka samu Allah ya sanya albarka a cikin wannan aure da ka yi ka take zuciyanka ka takura ta kai addu'a ta alkhairi ga mutum sannan in kai ma kana da kwaɗayin irinta to ka koma gurin mamallaki mawadaci wanda duk idan ya ciyar da talikai ga baki ɗaya ya ba kowa abin da ya roƙa a ce a tara mutanen farko da na ƙarshe kamar yadda ya zo a cikin hadisi kudusi a tara mutanen farko da na ƙarshe da aljannun farko da na ƙarshe kai da duk wata halitta da ka sani an taɓa yinta tun daga farkon duniya har ƙarshe sa taru a bigire guda lokaci ɗaya kowa ya ɗaga hannu ya roƙi abin da yake nema Allah ya ba kowa abin da yake neman nan wannan ba zai rage komi a cikin arzikin Allah ba sai iya gwargwadon abin da yake in an dauko allura an tsoma ta a cikin teku aka fito da ita to idan wannan alluran ta rage wannan tekun da wani abu to idan Allah ya ba bayan shi duk abin da suke nema to arzikin Allah ya ragu kenan wani aiki sai Allah ka roƙa was'alallaha min fadlihi Allah yana da yalwan falala ka roƙa a wurin Allah subhanahu wataala kaka bata ma kanka lokaci akan hasada annabi ya ce wala tanajishu kar ku cinikin tanajush tanajush shine mutum ya zo zai sai haja nawa wannan hajan a ce naira dubu wani can yana can a gefe saboda kawai su bigi kan mai siya yana ganin wannan ya zo ya taya an ce mishi dubu sai ya zo a guje malam da Allah wannan dama ina ta neman wannan hajan nawa zaka sai da mun ya ce ai dubu ne wannan ya riga ya saya dubu ɗaya ya ce don Allah ni in za ka sai damun dubu da ɗari biyar wallahi tallahi ga kuɗi hannu sai fito da kuɗi to kaga wannan wanda aka ce mishi dubu ɗayan yake sanya ni birgi ya ce a bar mishi ɗari bakwai ko ɗari takwas ga shi ya ga wani ya saya dubu da ɗari biyar kaga ai jikin shi na rawa zai siya zai ce a ashe ma an taimake ni ne in na saye ta akan dubu nan ko hajan nan ɗari biyar ne ko ɗari shida to manzan Allah ya hana irin wannan mummunan cinikayya kofa ce daga cikin kofofin riba manzo Allah ce wala tabaghadu kada ku yi gaba tsakankaninku wannan yana jin haushin wannan wannan yana jin haushin wannan wannan yana zindan wannan wannan yana zindan wannan wala tadabaru kada ku juya ma junan ku baya wannan ya kauda kai wannan ya kauda kai har a cewa waɗansu ba sa magana waɗansu ma a cikin dangi ɗaya wa da ƙani ko ɗan wa da ɗan ƙani sai a cewa ba sa magana akwai lokacin ma da akan cewa mata da miji ba sa magana abin dariya ko yaro ya tsinci haƙori wai matan ba ta magana da mijin ko mijin bai magana da matan to manzan Allah ya hana wala ya bai'a ba'dukum ala bai'i akhi kada ɗaya daga cikin ku ya ciniki akan cinikin dan uwansa kai annabi da ya ce kunu ibadallahi ikhwanan ku zama bayin Allah 'yan uwan juna irin yadda 'yan uwa nagartattu masu haɗin kai uwa ɗaya uba ɗaya suke to haka yake so al'ummar musulmi su koma in ba shashashen ɗan uwa baya za a yi ga ɗan uwan shi uwansu ɗaya ubansu ɗaya yana aibi sai ya koma yana zanɗan shi sai dai ya je ya gaya mishi kaiwa na fana kai ba daidai ba wannan zai ja maka baƙin jini gurin mutane kuma zai ja maka fashin Allah ɗan uwantaka kenan to haka manzan Allah yake so mu zama ya ce kai musulmi dai ɗan uwan musulmi ne la ya zalimuhu babu yadda za a yi musulmi ya zalunci ɗan uwan shi musulmi wala ya khadhuluhu babu yadda za a yi musulmi ya watsi da ɗan uwanshi musulmi ya kice makonsa wala ya haƙiruhu babu yadda za a yi musulmi ya walakanta ɗan uwarsa annabi ya ce attaqawa hahuna kai tsoron Allah anan take ina ma'anan wannan maganan wato duk wanda ka ga yana yin waɗancan abubuwan yana hassada yana irin wancan mummunan cinikayya yana gaba da ƴan uwanshi yana juya musu baya ya ƙi ɗaukan ƴan uwa musulmi ƴan uwanshi kamar na jini yana zalintar musulmi yana ba da su to kamar ana son a nuna maka ba ta kawa a nan fasiki ne cikin fasikan musulmi wannan yake annabi ya ce ya ishe mutum sharri ya walakanta ɗan uwansa musulmi ya isa in duk baka da wani sharri a duniya komi naka yayi daidai sallanka da azuminka da komi naka ga zuwa makaranta ga zumunci ga kyauta ga sadaka ga qiyamul layli ga komi yaji baka da wani sharri amma kai ƙwararre ne gurin iya walakanci to manzon Allah ce to koda baka wani sharri ba ai wannan ishe ka shiga wuta koda baka da wani sharri sai wannan ka riga ka bani ka lalace annabi ya ce kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu kowane musulmi haramun ne akan dan uwan shi ya zubar da jininsa ya ci dukiyansa ko kuma ya taɓa mutuncinsa hadisi al-imam muslim a wani hadisi wanda al-imam abu dawud da al-imam al-bukhari a cikin al-adab al-mufrad manzon Allah yake cewa al-mu'min mir'atu akhihi al-mu'min mummuni madubin dan uwan shi mummuni ne wato idan ka kalle ni zaka ga kurakuranka ni ma in na kalle ka in ga kurakurai na me ake nufi idan muna tare da kai to in nuna maka kurakuranka ba magana in je in giban ka bane in nuna maka kurakuranka na zama maka madubi kenan in kai ma ka kalle ni ka nuna min kurakurai na ka zama madubi kenan haka ka'idar shari'a take ka bi hanyoyi masu kyau wanda za ka yi mutum gyara ba tare da kuma ya ga ka tozarta shi ba manzan Allah ce shi mummuni yana kiyaye maɗan uwansa mummuni wato bayansa wato idan mutum ba shi a wurin ba za ka ƙwalla mai shari ba ba za ka haɗa kai a zage shi a giban shi a ci mai mutunci ba sannan duk yadda za ka kiyaye shi kuma rayuwar shi ta daidaita haka za ka yi to ya jama'a musulmi ku dubi irin wannan kyakkyawan tsari da musulunci ya bamu wurin mu'amala ya mu ya mu to amma ina musulmi muke da irin wannan wasiyyar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi aiki da ita koko mun tozarta ta ya aka yi musulmi a yau muka rarraba mun koma ƙungiyoyi daban-daban ƙungiya kaza suna jin zafin ƙungiya kaza ƙungiya kaza suna jin zafin ƙungiya kaza ya aka yi muka rarraba muka tarwatse muka juya mu juna mu baya irin yadda imaninmu ya nuna mana kenan to inda irin imaninmu kenan to bi isa ma ya amurkun bihi imanukum in kuntum mu'minin kamar da Allah ya gaya mai hudu in dai irin yadda imaninku ya gaya muku kenan to wannan imanin tar da shi ko ba irin imanin da Allah ke so bane sai kaga musulmi sai kaga musulmi ya koma yana cin mutuncin musulmi yana bibiyan tsaraicin musulmi ya gano aibinsa ya je yana yama didi da ita ko liman akan mimbari ko wani malami a majalisi ballantana in ka zo cikin 'yan siyasa da sunan siyasan demokaraɗiyya aiwai demokaraɗiyya kenan wallahi ƙarya ne demokaraɗiyya kafirci ne muna yin ta akan tilas ne jama'a muna yin ta akan tilas ne duk abin da zai kai ga sai an rika sukan musulmi an rika ɓata shi a ɗauko dangantakan shi uwa da uba a ɓata a ɗauko zamantakewa a ɓata a rika aibanta mutum wa'yansu laifuffukan ya yi ya matu ban Allah sun daidaita amma sai an ɗauko an yi revision laifin shi ne shekara goma sha biyar ashirin talatin kai wani ma laifin na kakan shi ne duk sai an ɗauko sai an fallasa shi wannan wata irin jahiliya ce shi sa demokuraɗiyyar nan muna yin ta ne akan tilas an ƙaƙaba mana ita ta zama mana tilas amma wallahi ba ita ce zaɓinmu ba ba ita ce zaɓin ba da aka ko kun ji mana cewa e ya kamata a yi kaza a cikin siyasa ko kar a yi kaza a babin tilas ne amma asali demokaraɗiyya ƙazanta ce mushe ne najasa ce sai ka ji mutum ya je gidan rediyo ya diramma wani malar abin gunin ban takaici kuma ƙarshe fa ƙila ma wani lokaci masallaci ɗaya suke sallah ko na juma'a ko kam salawat ko kuma in dai ka je garin musulmi za ka ce ga gidan honorable wane ga gidan honorable wane ga gidan excellency ga gidan waye ga gidan waye amma ka za ka ji sun zo suna cin mutuncin junansu to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi na gaskiya ba makaryacin musulmi ba shine musulmin da suka kubo wanda musulmi suka kubuta daga sharrin harshen sa da kuma hannunsa a wani hadisi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa ya ko cincirin dan waɗanda suka yi imani da harshe amma imani bai kutsa zukatanku ba haka manzan Allah ce la taghtabul muslimina kar ku rika giban musulmi wala tatabi'u auratihim kar ku rika bin tsaraicin musulmi fa innahu man ittaba auratihim duk wanda yake bin tsaraicin musulmi yana bin sai ya gano kurakuran shi din ya zo ya yamadi da shi ya bata shi ya bakanta shi manzan Allah ce ya tuba Allahu azza wa jalla auratahu shi ma wallahi sai Allah ya bibi tsaricin shi sai Allah ya rika kunyata shi ya rika fallasa shi laifin da ma zai ya boye sai Allah ya kunyata shi sai ya nuna mu mutane yake cewa man yatabi Allahu auratahu duk wanda Allah ya bi yana ya bi tsaricin shi shi ma to yufdihuhu fi baiti a gidanka ma sai matanka tare naka matanka ta rika zagin ka tana Allah wade da kai tana Allah tsare ta daga irinka da irin masu hali irinka wani lalacewa ne matan da kake shiga da ita ɗaki kake ciyar da ita ka shayar da ita ka tufatar da ita kana kwana a gidan da kai da ita kuke kwana a gida ɗaya amma kuma kullum zaginka take tana Allah wa da kai akwai lalacewan da ya wuce wannan idan bata baka shaida ba waye zai baka shaida a duniya kuma wallahi shaidanta sai Allah ya rubuta to duk wanda ke bin tsarecin mutane to haka nan Allah zai ci gaba da bibiyan tsarecin shi har sai ya kunyata shi a gidan shi ma kafin a fito anguwa kafin a fito gari kafin a fito ƙasa baki ɗaya kafin duniya ta ɗauka haka nan kuma za a yi recording a gaban Allah kuma da abin da za a yi maka hisabi kenan ranar tashin alkiyama da haka wannan duka na kawo wannan babi ne a wannan juma'a domin dai mu mu ƙara ƙarfafan junanmu akan mu tsara harasanmu da aikace-aikacenmu sannan a manufa ta biyu kuma yau sauran sati ɗaya a buɗe kakan kamfen na siyasa ina tsammanin yau sauran sati ɗaya to ya ku 'yan siyasa a yi hattara a yi taka tsantsan ba duk abin da ya zo bakin ka za ka faɗi ba wai idan kana son ka gyara gwaninka sai ka ɓata wani in za ka yi kamfen ɗinka yi kamfen ɗinka ka yi kamfen ɗinka amma ka soki wani karka zagi wani kuma Allah yana da wata irin jaraba duk wanda kake zagi kake aibanta shi akan wani abu kai ma sai an jarabce ka da wannan fitina ina kyautata tsammanin kila akwai abubuwan da 'yan siyasa da dama suka kasa yi saboda sun zagi na bayan su ne sun aibanta su sun bata su su ma sai Allah ya hana su yi maimakon su samu tafin mutane ai ta yaba musu aka koma ana zagin su su ma irin yadda aka zagi na bayan su saboda sun koma har suna take gaskiya ana boye gaskiya ana ɓoye gaskiya sai mutum ya zo ya ce ai wani da ya mulki bai komi ba bayan ga hanyoyi nan muna gani an yi mu in aka tambaye mu mun san an yi ga hanyoyi nan an yi ga makarantu nan an yi ga kwalbati nan an yi wani ma ya kula da addini kamar irin ciyaman inda muka yi zamanin ya haya aminu Allah saka mishi da alkhairi ya taimaki addini mun sani ya taimaki al'umma ya yi hanyoyi ya yi menene har awad aka bashi daga, daga abuja to amma dan kamfen ya zace bai komi ba to shi ina abin da ya yi shi yasa har yau din nan tun daga wancan lokacin har yau ba mu samu aikin da aka yi wanda ma ya korarin nashi ba so jama'a da aka mu tsara harasanmu mu tsara harasanmu mu kiyaye mutuncin musulmi ɗan uwanmu mu haɗa kanmu mu ci gaba da addu'a Allah maɗaukan sarki ya mana kyakkyawan zaɓi na alkhairi Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka iya mana abin da muke iyawa Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah abin da ya dame mu a wannan ƙasa Allah ka yaye mana Allah ka ciyar da mu daga yunwa Allah ka amintar da mu daga tsoro Allah ka rafa mana asirin mu duniya da lahira ya Allah wannan zaɓuɓɓuka da ake fuskanta ya Allah ka mana kyakkyawan zaɓi na alkhairi ya Allah mun wafinta daga wayo ko dabara duk ƙarfi ya koma gare ka ya Allah Allah kai mana zaɓi na alkhairi Allah kada ka banmu da wayonmu da dabaranmu ya Allah ya Allah al'amura duk sun cicca kuɗi mana ba mu da wata wayo ko ƙarfi ya Allah kai mana zaɓi na alkhairi ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله منا روقنك ودان suke cewa mai musu addu'a alkhairi Allah ka biya bukatun su na alkhairi abinda suke tsoron shari Allah ka tunkuɗe musu Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik